Bismillahirrahmanirrahim. Yau Bismillahirrahmanirrahim ko mu koma baya kaɗan? Wa man makasa dainuhu a hawala? Eh? Nan aka tashi ko? To karatun kamar yana haɗe, nake ganin a koma dai a haɗa ɗin. Saboda yanzu da ka tuna cikin abin da ya kamata a tsaya a ƙara fahimtar ta don ga masu dukiyoyi da yawa kuma ba sa fi da zartarko ya ce abin kuma ba a kawo wajen alƙalai balle su ce ana kawo kuce zarka gaban alƙalai na wasu alƙalan ta waje ba a kan su ne ne ba sani da ba to wannan makasa da yi nuhu a hawalan wanda bashinsa ya zauna shekaru yana bin bashi sai aka daɗe ba a biya shi ba to ba zakka a kansa sai sanda ya karɓa a daga hannun wanda yake bi ko da ya karɓe shi ta haƙiƙa ko kuma ya karɓa ta hukunci a hukuncin da cewa ya karba ko kuma ya karba abin da yake ya kai nisabi daga gare shi daga bashi to a sannan sai ya masa zakka ga shekara daya sai ya fita masa da zakka shekara daya wannan fa a gane inda bashi ya zamo wanda daman an ɗeba masa lokaci ko wanda ba a sa ran samu amma idan bashi ne na mudiri mai kewayen kasuwa wanda matsalan yana da abokan hulɗa sukan zo su karɓi kaya bashi matsalan in sun siyar su kawo a sake basu wani to kamar irin wannan da a ce wani a cikin abokan hulɗa harkarsa za ta rikici ya zama ana sauraron zai kawo amma bai kawo ba amma dai ba a fidda ran zai kawo ba shi kansa yana alkawarin cewa da Allah ya haƙuri a kasuwa ce ta rikice hanyoyin kasuwanci ne ta rikice ko yau na samu zan kawo to irin wannan za a ce duk shekara ma zai hada da aruran da suke hannunsa da kuɗin da suke hannunsa ya hada ya fita musu da zakka duk shekara amma bashin da daman ba a za a karba ba sai wuduwa wani lokaci gaba bashin da daman an ɗeba shekara uku ko shekara hudu ko shekara biyar ko ko ya zama wanda ake bi bashin an fidda ran samu an fidda ran samu saboda an gama bincikawa sarai an gaba ma shi da hanya ko kuma lamarin allah ban mamaki ne da shi ana yi wannan wanda ake ganin ma ya rasa hanyar da zai biya bashi amma ka kawai Allah ya kullo masa da wata hanya kaga ya koma cikin bashasharsa amma ya tambaya wai nawa na ma da Allah kake bi na to kamar irin wannan shine aka ce sai san da ya karba din to shine zai fita masa da kai shekara ɗaya amma dai duk bashin da ake sa ran karɓarsa wannan duk shekara ana fitar masa ana fitar masa da zakka kamar kayan da suke ana dakatar kasuwa da su a yau din nan in mai siye ya zo siyar masa za matukar da ya siya farashin da ya dace to wannan irin wannan kayan ko shekara nawa za su yi a hannu duk shekara sai an fita musu da zakka amma kayan da yake an ajiye sai zuwa wani lokaci za a sai da su to wannan sai san da aka sai da su shine wa arzi ta dare wa dainu man adar qimatuha kal ardi ko ka na kadi suma zuhutika zakka li kabri samanin audaini zuhutika li zakka li kabri samanin audaini haulan bi sharti naqada naqada bi sharti al hawli lil aslaini yawa to fa in kabara kabara ya kabiru babu raraba ne fa in kabara dunahu idan ya karbi abinda bai kai nisabi ba ba zai fitar masa da zakka ba sai ya karba abin da zai karasa tukwan nisabu daidai idan ya karba abin da ya karasa nisabin ya cika nisabin to wannan sai fitar masa da zakka daidai ta farkon da ya karba ya riƙe ta a hannunsa tana nan ko ya kashe kamar a ce yana bin bashi na dinari arba'in wanda ba a san ranar biya ba ko ba a sa ran karɓarsu da gaggawa to sai aka fara biyansa dinari goma a watan rajar to yanzu ba a ce zakata waje ba a kansa dan rajab ya kewayo a wannan rajab din ba a wannan rajab din ba amma idan masalar bayan ya karbi goma a watan rajab da watan muharram ya zo sai ya sake karɓar wata goma to sai ya sada da waccan goma ya fita musu da zakka ko da waccan wanda ya karba a watan rajab din ya kashe ta musamman kaba a nan hidimar azumi ce ta zo ya kashe ta to dai duk da haka in ya karbi goma a watan muharram sai ya hada har waccan din ya fita musu da zakka to kamar kudin kayan siyarwa kamar kudi na kayan siyarwa shi ma wato yana fita musu da zakka ne in ya karbi cikon nisabi daga gare shi wanda yake sai da kaya ya zama ya sai da kayan bai karbi kudin ba to sai sanda ya karba sannan zai fitar da zakka amma fa wannan a gane sai wanda yake mutaki ne yanda aka faɗa a baya in dai wanda yake mudiri ne kuma bashin nasa ma na idara ne mana koyaushe ana sa ran karba to wannan duk shekara zai fita masa da zakka da a ce zai samu ƙari da wani abu ko da ya kai nisabi hudun lamirin nisabi ne kamar misali a ce ai nisabi miliyan ɗaya ne to haka kawai sai wani ya baka kyautar miliyan ɗaya shine fa'ida ko kuma a'a wani naka ne Allah ya karɓi ransa aka raba gado aka baka miliyan ɗaya ko kuma a'a gida ne na haya ka karɓi kuɗin hayar miliyan guda a tuduka wannan halin fada zaka ta alai ba a cewa za ka fitar masa da zaka sai ko shekara ta kewaye mai mutasar ya kawo ta a rufin fa'ida menene fa'ida a babin zaka shi ne ce wasu takabala da fa'idatin to sai kawo ta a rufin cewa yana fuskantar shekara da da abin ya samu mai sunan fa'ida menene fa'ida nan ta jaddadat la amma shine abin da ya shigo mulkinsa ba daga wata dukiya tasa ba shine misali kamar an bashi kyauta ko sadaka ko ya gada au gairi muzakka ko ko zamo ya same shi ne daga dukiyar da ba zakka a ciki ya same shi ne daga dukiyar da ba zakka a ciki to asalin aka ce da irin wannan ba zai fita musu da zakka ba illa iyaka a yau wasu malaman da yawa masu bin masabar malikawan ma suna ganin a nan ko a ƙetare wata masaba ko a ƙetara a kai ga wata masaba saboda ganin cewa akwai banyan masu kudi a yau a duniya wanda gaba ɗaya ma sun ƙyale ma duk wata kasuwanci abu ɗaya kawai suke shi ne haya karɓar kudin haya wannan kuma sau da yawa ma wasu a cikinsu in sun karɓi kudin haya kudin nan ba sa ƙirƙe su su shekara don wani yana karɓa zai so abincin da zai ci na shekara sauran kuma a nemi fili ko a je a ci gaba da gini wani filin da ake da shi kawai sai kudin su tafi a nan ya sa ba su shekara a hannunsa ba balle ha a ce zakata wa jama'a kansa to shi yasa asali a tunanin malamin malakawa cewa duk irin wannan ne ba za a ce akwai zakka ba saboda su abin da suke dubawa a nan shi ne cewa shi dai mai karɓar kuɗin nan matsalar na gidajen haya ko na kantinan haya in ya aje suka shekara to aiko zakata wajen in kuma bai aje ba har ya kashe to ai wannan kashe wadda ya al'umma za ta amfana da haka fiye ma la'alla da zakar da zai baya saboda sau da abin da yake kawo kunci rashin harraka kasuwa amma in ya zamo a mai gidaje ne na haya ya karbi miliyan 100 kudin haya ya zama ya sa gini a gabansa a siyo kaya kaza a siyo kaza a ɗau ma'aikata masu haƙa ne suna yi masu motoci ne kai siminti kai yashi kai meye suna yi leburori masu yi magina injiniyoyi suwaye suwaye duk suna yi yau ai ƙasa ta amfana talakawa ma sun amfana ya fi a ce kawai ya ajiye kudin ma sai shekara ta yi ta fita ya fidda zaka eh kana talaka za a baka zakka to ta yi zakka da za a baka ba ta kai a ce an san ma aiki na wata uku a ɗora ba a ce kwana casin za ka kana aiki ba fashi ga aiki a gaba to yanzu wane wane mai ba da zakar da zai ɗau irin wannan ya baka zakar da wani lokacin ma dubu biyar ce dubu goma akwai ma masu ba da dubu biyu ko akwai ma masu ba da dubu biyu to wani ma'aikacin a kullum aikinsa ma zai karɓi wajen dubu goma wani zai karɓi wajen dubu biyar a aikin nasa a kullum wanda ya kwana casin yana haka ko dubu biyar biyar yake karba kwana casin nawa kenan kudin sun yawa wajen dubu kusan wajen dubu mai tan kenan to waye yanzu a cikin masu bada zakka zai kunshe dubu mai tan ya baka waye zai kunshe karkarin ya baka da yawa baka da dubu ishirin ko a ce ai ana bada zakkar da yawa to shi yasa a shi wannan har ya fi amfani ga su talakawa fiye da ainihin zakka cewa a motsa ayyuka a motsa abubuwa na rayuwa to fala zakata alaiha ta hula haulo sai shekara ta kewayo gare shi bayan ya karba ana isinin abin da ya gabata a baya na daga wajen karbar wato ya zamo ya karbi nisabi ya karbi nisabi amma in ya karba abin da bai kai nisabi ba to sai ya bari sai in ya karba abin da ya cika shi nisabin sannan ne zai fitar masa da zakka sai ya karba abin da ya cika nisabin sannan ne zai fitar masa da zakka to zai tashi wa yi ayyinul mudiru shahara to alhamdulillah na'am eh sannan zai fitar masa da zakka wannan magana gratuity abu ne wanda yake sabo da can a rayuwa malamai ba su san wani garatuti ba abu ne wanda tsari na turawa su suka kawo wannan ko wanda shi a garatuti din nan ana bayarwa ne a matsayin kamar kyauta aka yi ga ma'aikaci saboda ya yi aiki ya gama lafiya to shi yasa asali a tsarin malikawa inda dai kyauta ce ai fa'ida ce inda yake ta da dakla amma amma akwai wa'yansu daga malaman na yanzu wanda ma a kan masabar malakawa da suke ganin a'a a nan da sake menene ma'anar sake a nan shine cewa wannan kyautar kyauta ce ba kyauta ba saboda duban aikin da ya yi ne kamar daman tun farko a aikin da aka ɗauke shi da cewa za a ajiye masa wani duk sanda ya gama aiki inda ya hayya ta lokacin gama aiki lami lafiya za a ɗauka a bashi amma inda ya gama aiki lami lafiya ba kamar ya yi resign yana cikin aiki ko ya aikata wani laifi da za a yi masa wani resign ɗin ko ritaya ta dole ko aka kore shi to sannan bai cancanta ba ko shi yasa kaga kenan kamar ai ajiye masa ake shi yasa akwai wanda suke ganin cewa a ai ba za a ce su ya dubi shekara ba yana karfa zai zama wajibi a kansa wato a ya fitar masa da zakka to ya
inda a ce zai kuma shekara ta musamman da sai ya fitar masa da zakka ai fahimta ce ta wasu amma dai ba tsarin malikawa ba a bisa tsarin malikawa mutum ya yi aiki shi ya fi bashin ma inda aikin in an tashi biya yanzu za a biya ba na watan jun za a biya ma'aikata ba na watan me din nan ne za a biya ko in allah ya sa an biya su ba a watan me din da sai watan jun za a biya ko sannan alƙalai ne su da yake ana kukkule musu tun farko a ba su tun wata yana sha biyar suke raba kayan su ko kaga kenan a bisa tsarin malikawa ai ba a ce abin da bai riga ya zo ka ce za ka ta masa ai sharaɗin zakka ɗaya daga cikin sharaɗin zakka shekara yawwa ɗaya daga cikin sharuɗin zakka cikar nisabi da kuma shekara in an ce cikar nisabi ya zama ya cika a hannu za a ce in an ce karancin nisabi musamman su masu wannan ɗin su ne masu wajen duba nisabi a dubu zinari kawai ruwan ce karancin misali ma biliyan ɗaya da rabi ke yanzu kana ma'aikaci wani abu miliyan ɗaya da rabi ya zo kana so kai akwai yadda za ka yi kai tun da ka mallaka ko abin da ka mallaka da Allah ba za ka iya sarrafawa ba za ka iya sarrafa wannan ne ba za ka iya sarrafawa ba illa dai iyaka sai ko ka ci bashi a dora ma ruwa in ya so kuma a albashin naka a yi ta ɗiba a ha a ha ha ka abinda wanda kaga an nuna ba taka ba ne shi yasa ma a tsarin aka ce sai an dora ma ruwa ko da a tsarin nasu ko inda ba naka ba ne in kai ka ajiye a banki ka je za ka karɓa da Allah za a ce sai an dora ma ruwa a kai kaga ashe bai zama mulki ka ba bai riga ya ka mallaka ba to a sai wannan yake tambaya cewa tasiriyo ɗin da aka faɗa a tasiribu hashi a sharhi ne na shi aurawar masaliki yawan shi aurawar masaliki akwai bugu wanda aka iyaka a wurin masaliki wanda gaba ɗaya na da kai shafi ɗari uku ba mako a matsakaicin kare da kai shafi ɗari uku ba akwai bugu da maktaba tun asali ya ko da bayaro wanda bai kai shafi ɗari uku ba to akwai kuma bugunsa da ta hakikin wani malami babba da aka yi a misira muhammad muhiddin abdulhamid wanda shi wannan ta hakikin nasa ya sa masa suna uddatu sale ko shi juz'ai hudu ne amma juz'i biyu a mujalladi daya shi ya sa mujalladai biyu ne wanda wannan shi ma ya aurawar misali ɗaya uddatu sale ɗin yana da matukar amfani saboda wanda ya rubuta malami ne sosai sosai da can a misira ma a jami'o'insu ma da yawa sun daɗe suna amfani da shi sai da ma ya koma suna amfani da shi a wato matsayin digiri na gaba ko a masters kamar yadda ya yi wani sharhin da aushiboni sharhin alfiya wanda da a nasarar an daɗe ana amfani da shi shi ma ga masu yin masters ko masu phd ma a nahau amma shi tasirihu shi na faɗa akwai bugun mai araha irin namu mujallabi kudi da shi amma da ya cika yare yare akwai makarantar tafiya da ta buga ko shi mujallabi kudi ne shi ya sa a kan dai auren misali kudin da a kan auren misali amma auren misali ya kada shi wato ibn hishami ne shi ko tasirihu na shehu khalid al-asari wanda an faɗa shi ibn shani yawa fati ɗari bakwai da sittin da ɗaya ɗari bakwai da sittin da ɗaya shi ko shi wani da asari ɗari tara da biyar ko ɗari tara da biyar yawa fati na na wani tsari da aka ce in za ka ba wa mutum da ka lallai ka zama ka ba shi abin da zai wadace shi don ya kula da kansa ko kuma wani zai faru da take dubu biyar dubu goma na adam ka wadata ah ai ba da aka faɗa ne ka ba wanda yake ya cancanta ka bashi shi kenan tayi sai dai kuma duban maslaha musamman kamar a masarar malikawa wanda su ɗaya daga cikin asalansu shi ne masalihul mosar shi ne masalihul mosar to yanzu idan mutum ɗari ne kashe duk zan za ka da shekaru da ka ka ɗauki dubu goma goma ka ba su ko ka ɗauki dubu ishirin ishirin ma ka ba su ka kyautata musu ke da sosai ko to amma yawa an ka ba su dubu ishirin ishirin ɗin wani ba zai sake ba ya gama cinyewa ko kuma ba da ba wani abin da zai iya yi da ita sai dai cin ko ya biya wani bashi da ake ake yake kansa to ta yi a sannan matsalar idan akwai wani ta yi a samu a cikinsu akwai wani wanda inda za ka kulle dubu mai tanka bashi ya ishe shi jari na abin da yake to shi ne a matsala ake duba cewa irin wannan ai ba a ce duk sauran mabukatan tun da wani tunani da yake ma akan abincin gobe shi yake hana shi bacci shi yake hana shi bacci yanzu wannan nan in ka ba shi ai ka ɗauke masa muhimmin abu ka ɗauke masa muhimmin abu amma kuma shi wannan da ya sa misali a maimakon ka ba su dubu ishirin ishirin din a ka dawo ka ba su dubu goma goma ko ka ba su dubu biyar biyar shi wannan wanda yake bukata kamar dubu mai can din ka dunkule ka ba shi ta yi shekara biyu shekara uku in allah ya sanya masa albarka sai ka ga shi ma ya kai matsayin ya fidda zakka shi ya sa an rage a koyaushe ana bukatar a ga an rage a cikin al'umma wanda suke cikin halin ƙarƙani kayi yawa ba a ce in aka ce nan dole irin wa'annan za a duba to kuma su wa'annan wanda tunanin ma abin da za a ci dole shi ne muhimmin abin da ya fita musu da hankali su ma kuma an shiga cikin haƙƙin su shi ya sa masalihul mursala aiki da maslahatul mursala ne zai hukunta ai shi ne a yanda zai zama ɓangare biyun an taɓa su wannan masu bukatar na goban ya zama an ba su ko wannan wanda yake neman dan wani abu da zai jari wanda jarin da Allah bai taka kara ya taka ba da bai rabin ya kwata miliyan in ka bashi ko dubu mai tamma ta ishe shi jari to ai kaga sai a bashi ko na'am
to cewa ba ko mun ko yana bukatar